أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake haɗa mu a nan birni tilakokko bayan 'yan satuttuka wasu 'yan uzurruka ne da suka zo kuma ga daga karatun nan gara mai don shirar litinin kin zai yi saboda ita surdun weekend ne ana ɗan abubuwa ko a je wazi ko kuma a samu baki haka insha Allah muna yau muna 26 ne ga watan Rabiul Sani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda ya daidai da 23 watan 12 2019 miladiya a littafin da muke karantawa hisnul muslim mara garkuwa ta musulmi muna za mu ce babe ko kuma addu'a da malai kulla ta 24 addu'a bayan tahiya ta ƙarshe kuma kahin a yi sallama yana mun karanta azkar guda uku yau insha Allah za mu tashi akan zikiri na hudu قال المؤلف رحمه الله تعالى kenan bayan mutum ya yi tahiya ya ƙare ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan addu'o'in da za mu ta karantawa su ne mutum zai ta karantawa kafin ya yi sallama Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala an kenan da ita ma tana cikin addu'a da mutum zai karanta ka hanyar sallama bayan an yi tahiyya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li ma qaddamtu kenan kamar mutum yace Allah ka gafarta mini abin da ya wuce wa ma akhartu da kuma da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da zunubi wanda yake na boye wa ma alantu da wanda yake na bayyane wa ma asraftu da abin da ya zamanto na yi sarf kaman bannatar da lokaci ko kuma banna da mutum ya yi wa ma an ta'alamu bihi minni da abin da kuma Allah kai kahi ni sani da shi da ni mana kenan Allah ya hika sani tana yawa wani zunubin mutum ya yi kuskure ya yi bai sani ba amma Allah ya sani to mutum yake roƙon Allah ya gafarta mishi antal muqaddimu ya Allah kai ne mai gabatarwa sai ga wani ya shiga gaba kenan wani kuma wa antal mu'akhiru wani kuma sai kaga ya ja baya la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai to wannan adda kenan adda ce wadda take kwasai kwarai ta kunshi yana abin da kai baya da abin da kai za ka yi na gaba da wanda yake na ɓoye da wanda yake bayyane kanan kamar ka ce Allah ka gafarta mana zunubai na gaba ɗaya na gaba da na baya adda ta biyar Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ibadatika Allah ka taimake ni kamar ka agaza mini ka bani dama kamar ka ce Allah baka wani ƙarfin gurwa akan yi mishi zikiri kenan ka kai kasala wa shukuri ka kuma Allah ka bani ƙarfin gwiwa na maka godiya kuma Allah ka bani dama da ƙarfin gwiwa na kyautata ibada a gare ka wannan da ce mai muhimmancin gaske shine malai ya ce anan zikiruka abin da ake ni da shi yashtamilu jami'a anwa'it sana'i حتى القراءة القرآن والاشتغال بالعلم الديني وانا حديثي ننا معاذ بن جبل سيما لا يتي idan ka ce ya Allah ka taimake ni akan ambatanka to so da yawa mu idan aka ce zikiri muna takaita shi akan addu'o'i kadai ko mutum ya roƙi Allah wani abu ko ya roƙi Allah kariya ko kuma ya yi irin azkar da wanda muke karantawa to zikiri amma ya kumshi abubuwan da har ya wuce haka shine sai malai ya ce wannan ya kumshi duk wani abu na yabon Allah karatun Qur'ani yana ciki kuma haka wal istidalu bil ilmi dini mutum ya tsaya ya nemi ilimin addini shi ma yana da yana daga cikin zikiri kamar yanzu wannan zama namu zama ne wanda yake na zikiri hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده mana Allah sai ambaci mutum in dai zamani na ibada zamani na koyan addini Qur'ani hadisi da fiqhu da abin da zai gyara sallah da abin da zai gyara abubuwa wanda suke na zamantakewa na yau da gobe to wannan duka ana kiran shi zikiri kuma akwai wancan zikiri na zuciya wanda mutum zai rika tunanin duk wani aikin da zai aikata daidai ne ko ba daidai bane halak ne ko haram ne to wannan shi ma zikiri ne malai ce wa inna ma qaddama adh-dhikru adh-dhikra ala shukri nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a inni ala dhikrika sannan kuma sai yace shukrika ma'ana kenan kamar an gabatar da zikiri akan godiya to shine malai yace li annal abda idza lam yakun zakiran lam yakun shakiran shi malaci dalili haka sai ga mutum idan bai zamanto mai yin zikiri ba to ba za ka same shi ba yana godiya kenan sai ka tuna ne ai za ka tunano irin nemomin da Allah ya maka da abin da Allah yake yi maka sai ka ce Allah na gode kenan sai mutum ya godiya to so duniya in mutum ba mai zikiri ba ne bai tunanin ma gani yake ma kawai shi dai gashi ne na rayuwa yau da gobe to shi sa malam sai ce manzo sallallahu alaihi wasallama sai gabatar da zikiri yace Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun Allah ce ku tuna ni ni ma sai tuna ku sai ku muni godiya kada ku kafirce muni inji Allah madaukakin sarki wa husni ibadatik wannan addu'a ce gajeruwa amma malamai sai magana da yawa akan ta to ko da a gurguje husnul ibadatu kai shi ma ma'ana gare shi ma'ana mai ma'ana mai girma shine sai mala yace quyida bil husni nan ana zancen bauta ne sallah azumi zakka da bin iyaye da abubuwa na haƙƙin makwabtaka da sauransu da azumi da haji to sai manzo sallallahu alaihi sai yace husnu husni ibadatik aiki ko kuma bautarka amma mai kyau to shine suka ce me yasa man sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kyau li'anna al-ibadatu al-hasana hiya al-ibadatu al-khalisa mala yace ibada in ta zama to mai kyau to ita ce wanda aka yi dan Allah wanda ba idan Allah ba ba kiranta ibada mai kyau wal ibadatu idza lam takun khalisa sawaban ala sunna la tuqbalu wa la tanfa'u sahibuha haka kuma ibada in ba ta zama to ba yanda addini ya karantar kuma babu niyya dan Allah yana akwai riya a ciki to wannan aikin ba karɓar shi yana shi sa mazu sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a ce yake ya Allah ka taimake ni in yi ibada amma ibada mai kyau addu'a ta shidda Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an uradda ila arzali al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa'udhu bika min azabil qabr idan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan adda ita ma yake karanta ta bayan ya kare tahiyya an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin sallama Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ila arzali al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azabil qabr kenan kamar kace ya Allah ina neman tsari gare ka game da rowa yanzu ka Allah ya sanya ka daga cikin masu rowa mummunan hali ne Allah kare wa a'udhu bika min al-jubni kuma Allah ina tsoro ina neman tsari a gare ka daga tsoro sai ga mutum shi rago ne tsoro gare shi abubuwa abu kaɗan wanda bai kai ya tsorata mutum ba sai tsorata shi to shi ma wannan baya daga cikin abubuwa masu kyau game da siffa ta bawa wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umr kuma ya Allah ina neman tsari kakkame da ni can mana shekaru wanda za su yi nisa kamar lokacin da mutum ya girma sosai shekaru suka kai kamar tamanin zuwa ɗari to kamar ya koma arzalin umur kamar lokacin yana ɗan ƙarami da ya shi komi sai an mushi har ya kai yana ɗan yarhamukallah yana rarrahe yana waye har ya tashi to wanda bukatu wanda yake to haka idan mutum ya yi shekaru sai ga ya koma wancan shekaru na baya kamar yaro ƙarami to sallallahu alaihi wasallama wannan cin addace wanda yake cewa kan Allah ya sa ya kai shi irin wannan shekarun yaran kada ya tsuha tsuha ta kwaf wa a'udhu bika min fitnatid dunya ya Allah ina tsoro ko ina neman tsari a gare ka fitinar duniya to fitan tunu ga sunan wanda suke masu yawa yana sai mutum roki Allah Allah ya kare shi wa a'udhu bika min azabil qabr kuma ya Allah ina neman tsari a gare ka daga azabar kabari lokacin da mutum lokacin shi yayi to nan manzo sallallahu alaihi wasallama da farko yana magana ne akan rowa shine al-bukhul to shi kuma shine mutum ya hana dukiya wanda take tare da shi wanda Allah ya bashi ya zamanto san tara wanda yake ba so bane na bukata ko kuma dukiya ta wuce bukatar shi kuma ga mabukata kusa da shi ga iyalin shi ga iyayen shi ga makwabtan shi ga yan uwan shi na kusa da na nesa ga yan uwan uwa ga yan uwan uba amma kowanne babu wanda yake mishi wani abu kuma yana da Allah ya ba shi dukiyan wanda ita ce rowa to wannan bai dace ba ga mai imani ya zamanto marowaci ne shine Allah subhanahu wataala ke cewa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda aka kare mishi rowa na rai kamar Allah baiwa ne yake ma daga cikin bayan shi kuma da yadda mutum ya tarbiyyantar da zuciyar shi to duk wanda Allah ya sa baya daga cikin marwata to Allah ya ce wannan yana daga cikin masu rabo kenan za ka kyautar da za ta amfane ka gobe kiyama ko kuma za ka yi sadaka to idan marwaci ne ba zai iya sadaka ba ba zai iya kyauta ba ba zai iya amfana da kanshi ba ma wani Allah ya kiyaye sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa fitnatud dunya ita fitnatud dunya kamar akwai rayuwa kanta wannan da Allah ya ba mu fitina ce kamar jarabawa ne ikhtibar tabarakal ladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya jaraba mu waye zai kyauta ta aiki to wannan ita kanta fitina ce kenan sai mutum ya roki Allah Allah ya kare shi idan Allah ya sa shi daga cikin bayu wanda suke masu bin Allah to imamu sha'abi yace fitnatud dunya sai ya fassara ta da cewa shine fitinar masihi dajjal wanda zai zo a ƙarshen zamani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi faɗakarwa a kan shi cewa duk wanda Allah Allah shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari kun ga a wannan adda yana duk wani mai imani zai rika neman tsari ka Allah ya sa ka kai wancan lokaci don fitina fitina ce mai girma sallallahu alaihi wasallam ya bada siffofin shi a goshin shi nan yana da ido guda za a rubuta kafir to amma abubuwan da yake mafi yawa yake jan mutane duk wani abubuwa mafi yawa na rububiya na ubangiji to shi masihi dajjal yana iya yin su yana iya tada mutum yana iya ya sa a yi ruwa ko ya duk wani abu na mamaki wanda mutane za su bi shi to zai iya zai iya yi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ma haiki ba labarin cewa wani ma zai ce in ya ga misali masihi dajjal ya ya ya kasa bin shi sai ce mini mu je ka gwada mini kabarin babanka ko kakanka sai ta da shi da kabari ga shi nan baban shi sak ya zo ya ce har sai ya aure har sai ya hawa kuma daga baya ya mutu to kun ga fitinan ba karama bace musamman kuma a zamanin mu na yanzu Allah kiyaye wani ne ma kawai zai zo ya ce yayi mulki ya ga annabi an ba shi ruwa lahiya ko an ba shi ruwan menene ko an ba shi wata addu'a sai ga mutane suna bin shi har gidan shi ya zamanto titin gidan shi ma bai biyuwa an taɓa yin wani can wajen ungoyen kuma mafi yawa ba mutane ba ne nagari amma mutane ba su lissafi da wannan sai ya ce a wali ne manzalla ya ba shi kaza to ya kuke gani idan a ce masihi dajjal ne ya fito kaga sai sai Allah ya kiyaye kuma so da yawa ma dan fara yanzu ma yana nan kuma ya shiga harkokin shi na can duniya ɗan shaye-shaye to kaga kenan mutane sukan yarda da wannan abun da bai takara ya karya ba ina ga wani zai zo rika cewa a yi ruwa ya tada macece ya sa wani ya warke wanda ba zai cutar da ba a warkewa ya sa wannan ya kudi ya sa wannan ya yi talauci ya ba wannan ɗa to kaga sai wanda Allah ya kiyaye to shi sa manzo sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin addu'o'in shi masu yawa ya addu'a ta mutum ya roki Allah kan wannan lokacin na masih dajjal ya zo yana da rai gara Allah ya amshi rayuwar shi to shine kenan wa'uzu bika min fitnatid dunya kenan fitnar duniya kamar da imamu sha'abi ya fasara shine fitina ta masihi dajjal yace wa fi itlaqid dunya ala dajjal isharatun ila anna fitnata a'zamu fitanil ka'ina fi dunya da aka ce fitinar duniya sai mala yace wannan sai ke nuna cewa banda fitinar dajjal babu wata fitina wanda ta hita a sararin duniyar nan ita ce babban fitina wanda za a jarbi mutane yace wa qad warada zalika sarihan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ زرع الله ذرية آدم أعظم فتنة الدجال النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ba taɓa samun wata fitina ba mai tsanani wanda za ta fitini mutane tun lokacin da Allah ya halicci Adam da zuriyar shi to ba a samu wata fitina kamar ta Masihi Dajjal yana sai mutum ya rika roko Allah ya kare shi daga fitina ta Masihi Dajjal sai ce wa auzu bika min azabil qabri azabul qabri azaba ce wanda take tabbatacce ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bil fitnati al qabri wa azabihi wa na'imihi kamar daga cikin akwai wanda suke gani suke cewa babu azabar kabari babu wane ne lahiran ma duk tatsin ya ce abubuwa ne da yawa amma daga cikin kungiyoyi na musulunci ma kuma akwai wanda suke bayanin cewa azabar kabari kamar kawai tsoratarwa ne ake dan mutum ya aiki ko kuma su ce a babu azabar kabari kawai dai in an mutu sai kiyama a kiyama ne in mutum ya shiga wuta ko kuma ya shiga aljanna to wannan ya sa ma sai ahlus sunna wal jamaa shine sai malai ce fa ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bi fitnati al qabri wa azabihi wa na'imihi kenan bayan Allah na gari suna imani a cikin kabari akwai fitina akwai jarabawa da Allah zai ma bayu akwai azaba akwai ni'ima sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa imma ya kuna rauda min riyadil janna wa imma ya kuna hufarin min hufarin niran idan mutum ya mutu abu biyu ne ko kabarin shi zama to wani dausayi daga cikin dausayin aljanna in ya zama to mutumin kirki to Allah ya kiyaye ya zama to mutumin banza sai ya zama to rami daga cikin ramu na wutar jahannama Allah ya kare to shine Allah subhanahu wataala yake cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah ashe sai an ma mutum tambaya ba kenan ita kanta wannan fitina ce za a ce mutum menene wane ne ubangijinka menene addininka me kake yi wannan sai ka to shine sai Allah ya yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah bayan Allah na gari sai Allah ya ba su dama sai su bada masa sai a ce wane ne ubangijinka sai ce Allah shine ubangiji menene wani musulunci wani addini kake ce shine addini wane ne annabinka manzo sallallahu alaihi wasallama wala tambayan guda uku kowa sai an mushi sai ya bada masa sallallahu alaihi wasallama sai ce wanda kuma wanda yake ba mutumin kirki ba ko da anan duniya balarabe ne shi ya san larabci ya san komi to sai an mantar da shi a gobe kiyama sai dai rika ina sai ce ban sani ba to wannan aya kenan sai take nuna sai Allah yana tabbatar da wanda suka imani a duniya da lahira yana shine an tambaye shi wane ne ubangijinka menene addininka waye annabinka mai imani kai tsaye sai ba da amsa guda guda to wanda bai ba da amsa ba kuma mala'ikun Allah za su same shi da azaba adda ta bakwai Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar imana kenan Allah ina roƙon ka ka sa in dace da gidan aljanna kuma Allah ka kare ni daga gidan wuta wani hadisi ne na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sahabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan addu'o'in da ya duka addu'o'in da ake yi bayan an yi tahiyya an yi salati ga Annabi kafin sallama addu'a ta takwas Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك لخ... اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ربنا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين inuna addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma yake yin ta kamar mutum ya ce ya Allah da iliminka wanda yake na gaibi saboda Allah shine san gaibi madaukakin sarki kenan abin da zai zo wanda ban sani ba da kuma kudurarka ya Allah akan bayu kenan shine iko na Allah wanda yake abin da ya ga dama to adda shine sai ka ce ahyini ma alimta alhayata khairan li wannan kaman ka ba Allah zabi ya Allah ka rayar da ni in dai wannan rayuwa ita ta zama to alheri a gare ni wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li kuma ya Allah ka kashe ni in ka san cewa ma'ana mutuwa ita ce ta yi alheri a gare ni to wannan da sai bayan Allah na gari ke wanda mutum bai wanda bai ma'ana aikata ayyuka ba wanda ya san cewa yana da garanti tabbas bai yaba wani guziri mai tsawo kaga da mutum ya ce Allah ya kashe shi in mutuwa ta yi alheri ba kwa muni zai wannan sai wanda suka shirya ke wannan kuma zai sa mutum ya zama bawan Allah na gari sai kuma ka ce Allahumma inni as'aluka khashiyataka fil ghaibi wash shahada mana Allah ka bani tsoronka a ɓoye da kuma bayyane fil ghaib ina a cikin gida ne ko a ina ne in ji tsoron ka ya Allah haka kuma a waje wa shahada wa as'aluka kalimatal haqqi fi rida wal ghadab ya Allah ina roƙonka ka sa in faɗi magana ta gaskiya lokacin da nake yarda ko kuma lokacin da nayi hushi daga akwai wanda in yi hushi sai ya faɗi maganganu wanda basu dace ba to kenan wannan Allah kana sa Allah ya sa ma zuciyarka ruwan sanyi kenan magana da zaka yi kana lahiya lau to in kai hushi ma kamar kana roƙon Allah ya sa kakka hudu wata magana da za ka yi nadama a kanta wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr ya Allah ina roƙonka daidaito arziki wanda yake madaidaici ba arziki ba wancan wanda zai nisa hayya rudar da mutum ya sa mutum ya bar hanya wal faqr kuma shi ma talauci ba talauci ba wancan na ƙarshe wanda zai kai mutum ya bar hanya shi ma talauci dan yayi yawa kenan sai Allah baka tsakatsakiya kai ba mai arziki ba wancan mai yawa duk bukatunka ne kana da iyalinka da sauran uwanka na kusa amma kuma baka da talauci to wannan ita ce rayuwa daidaitacciya wa as'aluka na'iman la yanfat ya Allah ina roƙonka ni'ima wanda ba ta karewa ina ita ce ni'ima gida aljanna ta duniya mai karewa ce wa as'aluka qurrata aynin la tanqati ya Allah ina roƙonka ka sanya mini farin ciki wanda bai yankewa shi ma wannan farin ciki ne na gidan aljanna wa as'aluka rida ba'da al-qada ya Allah ina roƙonka ka sa in yarda idan wani kaddara ta zo idan duk abin da Allah ya kaddara ya zamanto ka yarda da shi kada mutum ya zamanto mai jaji ko mai kai ƙara wa as'aluka barda al-aishi ba'da al-maut ya Allah ina roƙonka ka sanya mini hutu bayan mutuwa shine ma'ana barda al-aishi albard kamar sanyi shi ake cima bard kenan rayuwa mai sanyi rayuwa ta hutu bayan mutuwa idan Allah ya kare mutum daga azaba wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik ya Allah ina roƙonka ka sa mini ina daga cikin wanda za su ganka wannan dadi na ganin Allah a gobe kiyama wata wani gudunmuwa ne ko kuma wata kyauta shi Allah kima bayin shi lokacin da bayu suka shiga aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam ke bayani hadisi hadisi ingantacce cewa Allah zai ta bayan aljanna kowa abin da yake so sai a rika tambayar su me kuke so za a ba ku can dai Allah ya ce hal azidu ku in kara muku su ce ya Allah ai komi an mana komi to shine Allah subhanahu wataala a nan lokacin zai ɗauki hijabin shi sai kowa ya aljanna su ga Allah to kowa sai ya mance irin cikin ni'imar da yake na gidan aljanna to shine wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhik to wannan yayi komi dadi dadi ganin Allah madaukakin sarki wa shauqa ila liqa'ik kuma ya Allah ina roƙonka ka sanya ni in rika mana kwaɗayin gamuwa da kai fi ghairi darra'a mudirra ba a cikin cuta ba wanda za ta cutar da ni ma'ana kenan in gamu da Allah in gamu da kai maɗaukacin sarki a cikin lahiya lau wala fitinatin mudilla ko kuma wata fitina wanda ke mai batarwa kamar irin fitinar fitina na ta masihi dajjal fitinar da za ta sa mutum ya bar addini Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka kawata ni ko kuma ka kawata mu da kawa da imani waj'alna hudatal muhtadin kuma ya Allah ka sanya mu shiryayyu ko masu shiryarwa zuwa ga hanya kenan kada abin ya takaita a kai kai kadai to malam nan karshe yake cewa Allahumma zayyinna bi zinatil iman ay bi shara'ihi abinda ake ni da ado na imani shine shari'a irin abubuwa na shari'a su sallah su tuna rukunin musulunci sallah azumi zakka da sauransu da duk wani abu wanda za a ce shari'a ce wanda Allah ya shar'anta to su wannan su ne kawa na imani amma idan idan mutum ya ce ya imani a baki ko bai aikata komai to kaga wannan babu kawai imani a tare da shi dole sai ya bi shari'un da Allah ya sa malace li anna shara'a zinatul iman dan irin shari'o'in da Allah ya su ne kawa na imani وفقنا لأداء طاعتك وإقامة شرائك kenan ya Allah kamar kana roƙon ya Allah ka sa mana dace wajen yi maka da'a da kuma tsaida duk wasu shari'a naka to wannan ita ma addu'a ce wadda take muhimmancin gaske addu'a ta tara Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم معنى يا الله إنا رقمك يا الله mana wani duka mutum shuhuda ce yake yana yaba Allah can darasin mu na farko ina ji ko na biyu ne mun karanta wasu daddubuka wanda mala ya kawo cewa idan mutum zai addu'a ya samu wasu kalmomi wanda suke na yaban ubangiji ya gabatar da su in ya so daga baya sai ya addu'a to tun daga Allahumma inni as'aluka ya Allah wani duka mutum yana kiran Allah ne madaukakin sarki cewa bi annaka al-wahidu al-ahadu as-samad wanda duka sifofi ne na Allah shi kadai ne ɗaya tilo wanda babu na biyun shi kuma wanda ake neman bukata a wajen shi as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai aiwa ba ba aihe shi ba wanda duka mutum yana ma'ana faɗin maganganu ne masu kyau zuwa ga Allah kamar shi huda ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko babu wani wanda ya daidai da shi a ce ga tsarar ubangiji to wannan babu to bayan mutum ya faɗa haka ne anan to ga addu'a an taghfira li dhunubi ya Allah ka gafarta mini zunubaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafara kuma mai jin kai kenan kare adda innaka an taghfira li dhunubi wannan sauran irin abubuwan da ake so ne bawa yayi idan zai roki Allah ka ce Allah kai ne mai kaza Allah kai ne mai sama Allah kai ne mai kasa Allah kai halittu duka ikon ka ne ya Allah kaza nake so ko Allah karin da kaza to irin wannan adda haka kuma haka ya kamata mutum ya rika yi malakin abubuwa ne wanda za ka gabatar da su don neman karbuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki addu'a ta goma yana addu'a dai har yau kahin sallama daga sallah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak al-mannanu ya badi'a as-samawati wal ard يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار kenan a da kusan wanda muka karanta duka addu'o'i ne wanda suke da yaban ubangiji madaukakin sarki kafin mutum ya addu'a اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يعني يا الله إنا روقونك يا الله وند دكا وتقول يا أجريكتك يا الله بأن لك الحمد la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya akan cancanta sai kai wahadaka kai kadai kake la sharika lak baka da abokin tarayya almannan kenan mai yawan kyauta mai yawan badawa shine almannan ya badi'a samawati wal ard kaga can mutun zai roko ne Allah ya bashi aljanna kenan kama Allah kai ne mai mulki Allah godiya gare ka take baka da kowa kai ne mai yawan badawa kenan su ne daidai da irin roƙon da mutum zai yi ya bari a samawati wal ardi kenan ya wanda ya kirkiri sama da ƙasa bai gani a wajen wani ba ya koya ya zal jalali ya mai yawan girma wal ikram da kuma karamci ya hayyu ya qayyum kenan rayayye wanda baya mutuwa al qayyum kuma wanda yake tsaye akan halitta wajen biya musu bukata kuma shi yake kiyaye su nan ga addu'an nan inni as'aluka aljanna idan ka ce Allah ina roƙonka ka bani gidan aljanna wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina tsoron ka kare ni daga wutar jahannama yana hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik to waɗannan manya manyan addu'o'in ne wanda suke karshe saboda musamman ma ita wannan wannan addu'a da makaranta malamai sun magana da yawa kan ta karshen nan ana zanta ismullahi al'azam kamar da sunayen Allah manya-manya wanda idan ya roƙi Allah kai tsaye Allah madaukakin sarki zai amshi addu'an mutum za mu karanta wasu ɗan manganu da malamai suka yi akan ita wannan addu'a malace wa ja'a fi nihayatul hadis قوله صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم أقل شاه حديث كنا مالا كو حديث أدعى شيء كاو شكون حديث سي النبي كتشوا duk wanda ya karanta wannan sallallahu alaihi wasallama ya kirayi Allah da sunan shi mai girma ismul azam allazi iza du'ya bihi ajaba sunan da an kirayi Allah da shi kai tsaye Allah karbawa yake wai za su ila bihi aqa kuma in mutum ya roki Allah in ya karanta wannan adda to kai tsaye Allah zai bashi abin da yake nema qala tibi imamu tibi yake cewa fihi dilalatu ala anna Allah ta'ala aw anna lillahi ta'ala isman a'zam wannan adda da muka karanta ko kuma shi wannan hadisin malam tibi yake cewa a cikin shi akwai dalilin da yake nuna lalle Allah yana da sunaye manya-manya ismul azam idan bayan sunayen shi wancan goma tara da tara domin akwai wasu dunkulallun sunaye ko kuma addawoyi wanda annabi ya karantar cewa waɗannan sai a ce musu sune ismul azam iza du'iya bihi ajab wanda idan an kira Allah da su sai mutum ya amsa yana idan mutum yana da tsananin addu'a shi yana buƙatar gaugawa amsa to irin wannan addu'o'in sune ya kamata mutum ya karanta yanan nan mala ya kawo ta ne addu'a kafin ayi sallama amma ba yana nuna bawai ta takaita ne anan a duk lokacin da kake da bukata wadda take mana ka matsu Allah ya maka wani abu ko kuma ka matsu Allah ya kare ka daga wani abu to irin wannan addu'o'in sune mutum zai karanta lokacin da zaka yi addu'a Imam Shawkani yake cewa qad ikhtulifa fi ta'yin ismul azam ala nahwu 40 qawlan malamai magana da yawa suka yi akan menene ismul azam na Allah wajen magana a guda 40 to akwai magana ta ibn hajar rahimahullahu yake cewa wa arjahuha min haisu sanadi idan diddai maganganun da aka kawo Allah yana da suna wanda yake mai girma ismul azam sai aka kawo wannan hadisin ko kuma da wani daban da wannan wanda zamu karanta ana kawo daban-daban daban to shine imam ibn hajar sai yake cewa wanda dai sanadin shi yake karhi shine addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar cewa Allahu la ilaha illa huwa al-ahad samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana ita wannan wanda wanda muka karanta kusan irin ta ce sai dai Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la yabdi as-samawati wal ard eh ko kuma Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annaka al-wahid al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad suna suna kusan kamanceceniya to shi yasa kenan wani malamin sai ya ce wannan ita ce ismul azam wani malamin sai ya ce wannan ita ce ismul azam to wannan wanda muka karanta tunda a ƙarshen hadisin ne annabi ya ce laqad da'a bismillahil azam wannan ya kirayi Allah da sunan Allah mai girma kenan ita wannan babu wani tantama a ciki kenan kayo manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a wurare daban-daban imam ibn jazari yake cewa wa indi annal ismul azam yace shi a wajen shi imam ibn jazari yace a wajen shi sunan Allah ismul azam shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kenan ayatul kursi to wanda kuma dukkan su waɗannan addu'o'i ne ko kuma mu ce ita wannan aya ce ko kuma waɗannan addu'o'i ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar suna daga cikin asma'ullahi al-azam kenan wanda suka yi girma su ya kamata mutum ya karanta lokacin da yake tsananin bukata kuma insha Allah Allah zai karbi adda mutum adda ta sha uku ta sha daya daga cikin addu'o'in kenan kahin sallama Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني دي تكي ده wannan wanda ibn hajar yake bayani Allahu la ilaha illa huwa al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qali kawai Allahumma inni as'aluka bi anni bi anni ashhadu annaka anta Allah amma tun daga la ilaha illa anta al-ahad as-samad kenan duka guda ne dan shi ma yana daga cikin ismullahi al-azam to waɗannan in mutum yana da bukata irin su ne kamata ya tattara sai karanta su sai roki Allah madaukakin sarki insha Allah kai sai Allah zai karbi addu'a shi da kyakkyawan niyya al-azkaru ba'da salami min as-salat kenan zikirin da ake yi bayan an yi sallama daga sallah astaghfirullah salasan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram adda ta farko kenan wanda mutum ya kamata yi yace astaghfirullah astaghfirullah so uku sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to wannan tana daga cikin addu'o'i na horko horko wanda ya kamata mutum ba kana yin sallama su ya kamata kai to wannan mutum istighfari ne yake salasa ma'ana salasa marrat imam al-auza'i aka ce mishi yaya ne kaifal istighfar salasan wanda aka ce mutum zai yi istighfari guda uku aka tambaye imam al-auza'i sai yake cewa ya kulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka mutum zai ci yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku so da yawa wasu malamai sun fadakar akan cewa irin waɗannan musamman gajerun nan liman yana iya yi da sauti wanda yake ba na sama ba da yawa saboda mamu wani zai iya ko da bai je makaranta ya zamna ya karanta ba yau da gobe idan liman yana yi sai ga shi ma ya ɗauka kamar yadda mafi yawa ake karanta suratul fatiha mutum yana ji kullum liman yana yana karantawa sai ga ma wani ba ya je makaranta ba ya harrace to liman yana yakan iya yin wannan da yan murya wanda ke ba ta nesa ba saboda wanda suke kusa da shi astaghfirullah astaghfirullah adda ta biyu la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ذا الجد منك الجد وانا حديثي ننا مغيرة بن شوبة معنى كنان sai mutum ya ce ya Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai kai kaɗai kake baka da abokin bauta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd mulki na Allah ne kuma godiya ta hakika ita ma wajen Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan dukkan komai sai ka ce Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah babu mai hana wanda ka ba wala muti lima man'ata wanda kuma ka hana shi ya Allah babu wanda ya isa ya bashi wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kuma duk wani mai dukiya to duke shi bata amfani a wajen Allah duk wani mai matsayi matsayin shi bai amfani a wajen Allah madaukakin sarki ko ilimi ko mulki sai mutumin da ya bi Allah wannan shine zai samu amfani amma wannan ƙarhin na duniya gaba ɗaya ba su da aiki ƙarhi na kuɗi ko ƙarhi na mulki ko ƙarhi na ilimi ko ƙarhi na jini dangane da sauransu wannan duka ba su aiki to wannan kenan tana daga cikin abin da ya kamata mutum ya karanta malaici la mani lima a baita abinda ake nihi da shi la ahada ya qadiru ala man ima a baita ahadan min ibadik mana babu wani wanda yake da iko da damar da zai hana wani abin da Allah ya bada wannan kadariyar ita ce kadariyar da ta yi nisa game da mutane mafi yawa idan mutum ya rasa sai daga ganin kamar wani ne ya hana shi ko wani ne ya mushi bugulu ko wani ne ya mushi abu kaza to wannan lamaniya lima alai taula muti lima manata mutum idan imani da wannan zai samu kwanciyar hankali a cikin rayuwar shi ta yau da gobe duk abin da ka sa gaba in ka tunkare shi to dama cikin biyu ne ko ka samu ko ka rasa to ka tabbatar in Allah ya ce sai ka samu ko da mutane sun zo sun gigginda ya ko mutum dubu ne misali ce za a yi wata jarabawa a mutum dubu mutum ɗaya ke so to in Allah ya ce kai ne ko da sama za ta gamu da ƙasa mutane sai abin da su ga dama da aljannu da mutane da kowa to Allah sai ya baka in kuma aka ce a'a baka daga ciki to ka san duk dubarar da za ka yi duk inda za ka shiga ka huta to Allah ba zai sa ka ba daga ciki to kaga wanda sai sa mutum kwanciyar hankali yana duk abin da ya same ka Allah ne duk abin da ka rasa kuma shi ma Allah ne wannan kuma shine cikakken tauhidi to mutane sai su rika zuwa a gama ka da makwabtanka in dan kasuwa ne a gama shi da makwabtan shi nan nan hagu ko dama idan mai aikin gwamnati ne shi ma a gama shi da wanda suke aiki idan mai gida ne da yaran shi a gama shi da yaran shi idan nan wani ma in yi arme sai a ce a wata mai horar kafa ce arzikin shi yana ja baya tun da ya ar mota to kun ga wani duka yana daga cikin abin da yake kore tauhidi abubuwa ne na wanda ba su dace ba na da ake yi da su babu wanda yake badawa sai Allah babu wanda yake hanawa sai Allah da abin da kaga ya faru to Allah ne ya farar da shi kuma abin da kaga bai faru ba to Allah ne bai farar da shi ba shine sai malai ce fa iza arada Allah ta'ala an yuti ahadan shay'an wa ijtama al insu wal jinnu yace in Allah ya so ya ba mutum wani abu sai mutane da aljannu gaba daya suka hadu alaman ihi akan su hana la'ajazu an zalika yace ba su iya ba su iya hanawa to mutum zai samu kwanciyar hankalin ya san wannan yana da ta uku wannan bayan mutum ya yi sallama kenan idan mutum ya ce assalamu alaikum bayan sallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun wanda shi ma sai mutum ya karanta to kaga wannan addu'o'in ya dace a ce mutum ya haƙura bayan sallah amma wani ana sallama sai ga wani astaghfirullah ma da wuya zai uku ya tashi yana da yana da harkoki to ya kamata mutum ya sama zuciyar shi dan haƙuri idan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kenan kamar daidai wacce addu'a da wani ta wuce mummancin nasu kadan ne lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to karin shine daga nan la haula wala quwwata illa billah yana babu wani dubara babu wani karhi sai Allah kawai yana abinda Allah ya kaddara la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iya babu bota ma kowa sai Allah lahun na'ama lahun ni'ma duk wani abuwa da kaga Allah ya bada to shi Allah shine ke bada wa lahul fadlu kuma shi yake da abinda yake badawa kenan duk wata fadala walahu sana'ul hasanu Allah shi yake da yabo mai kyau kenan da yabo da kuma godiya ta Allah madaukin sarki la ilaha illallah mukhlisina lahu din kenan babu mutum da gaskiya sai Allah kuma muna tsantsanta addini gare shi kadai walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa wannan hadisi ne na Abdullah ibn Zubair sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam adda ta hudu bayan sallama subhanallahi والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين كنن سبحان الله ثلاثين دقوق والحمد لله ثلاثين دقوق والله أكبر ثلاثين دقوق haka mutum zai yi su sai cika ina 33 33 la ilaha illa anta wahdaka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai mutum ya cika da wannan to malam sai ya ce man qala zalika dubura kulli salatin gufirat khatayahu wa in kanat mislu zamanil bahr duk wanda ya karanta wannan addar kai subhanallahi 33 kai walhamdulillah kai allahu akbar duka 33 kai la ilaha illallah wa la sharika lahu to gaba ɗaya zunubanka Allah zai gafarta maka ko da ya kasance kamar kohon teku kohon teku ba karama abu bane wanda ya taba ganin shi abu ne tari kamar duwatsuna manya-manya amma banza ne in ka ɗauke shi haka bai da wani yawa to amma yadda yake taruwa ya yi sama to sallallahu alaihi wasallama shi kamar bayani cewa Allah zai gafarta maka ko da ya kai tsawon wannan to kaga me zai hana mutum ya zamna ya karanta ita wannan abdar kaga gaugawa ba namu bane wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abi huraira a wata ruwayar sai ke cewa fatilka tis'atun wa tis'una kenan ya zamanto an yi 33 33 33 nawa kenan eh dari ba da kuma tara tara tis'atun wa tis'un yace wa tamamul mi'a la ilaha illallah kenan nan sai mutum ya cika 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير to akwai ruwaya daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu wannan addu'ar kamar tana da wani sababi shine lokacin da talakawa suka kawo ƙara wajen annabi suka ce ai masu kudi sun tahi da lada muna zuwa jihadi tare muke zuwa in aka zo wajen ciyarwa su suna ciyarwa mu ko bamu da kudi in aka zo wajen taimaka mu addini su suna taimaka mu ko bamu da kudi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to barin karantar da ku ko kuma abin da za ku isko su to shine wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 33 la ilaha illallah wa la sharika lahu sai a cika dari to in suka in suka aikata haka to irin abubuwan da masu gudun suke za su isko su to su masu gudun da suka ji kuma suka ce ba a bar su ba baya su ma sai suka kama to kaga kuma a nan karshe shikenan zalika fadlullahi yuti man yasha Allah ne yake badawa to saboda haka wannan tana da mahimmancin gaske mallam mun taba bayanin na wanda ya zauna ya ke cewa wanda ka taba tambaya na na shi ne ko zancen ne ko kuma ba wani wata wani idan wani ne ke cewa wannan hadisi na cewa idan mutum ya kada suna da su bayan ne ya rana ta mutu ya sallata raka a yi za a bashi lada mai da umar to shi ne dan yin karin magana na ce a wannan magana ina dan yin lokacin da kan eh gore gore wani hadisi na kan ah okay to wannan tasbihin akwai ruwayoyi daban-daban akwai wata ruwaya mai ashara kamar mutum zai yi guda goma kenan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar goma goma goma kenan talatin ne duka mutum zai sai cika talatin da daya shine ruwaya yake cewa tusabbihuna fi duburi kulli salatin asharan wa tahmiduna asharan wa tukabbiruna asharan wa hadhihi ruwaya la tunafi ruwayat al-aksar mala yace wannan ruwayar bata nuna wancan 33 shi ma yana nan idan duka dai kamar sauki ne an da samu mutum yana cikin bulaguro ko kuma yana cikin wani gaugawa da a ce bai yi ba gaba daya sai ya yi wannan ruwayar ta goma amma dai mutum ya hudu kiwo ya yi ta talatin da uku uku wannan ya yi cikin lada ke a wata ruwaya kuma ya ce la ilaha illallah wa da hula sharika lahu da hulmulku wa lafanzu wa ala kulli shayin qadir wannan kamar ita ce ta zama to cikon ɗari kamar da muka ci talatin da uku talatin da uku talatin da uku a wata ruwaya yake cewa anna takbirat arba'un wa salasun kina wata ruwaya ba la ilaha illallah ta zama ta ɗari ba a Allah wallahu akbar ta ƙarshe ita ce za a yi 34 kenan sai ya zama to 100 kenan subhanallahi 33 walhamdulillah ita Allahu akbar sai ya yi 34 ita ma ruwaya ce kuma ruwaya ce ta Imam Muslim kenan tabbatacciya ce malai ce wa kullaha sahihatun wa yajibu qabulaha yace dukkan su wannan sun inganta kuma ya zama wajibi mutum ya karbe su wajen aiki da su kenan ko kai goma goma goma ko kai 33 uku ka cika da 100 la ilaha illallah wa la sharika lahu ko kuma cikon na ɗari wajen wallahu akbar sai ka ƙara guda sai zamanto shi 44 sai ce fa yanbaghi alal insani an yajma'a bainar ruwayat min haythu al'amal malama sai ce ya kamata ma mutum wani lokaci ya rika gaggamawa saboda duka ya inganta wata ran kai goma wata ran idan kana da kasala kenan warar da kake jin ƙarfi sai kai 33 kenan ka rika caccanzawa tunda duka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi annabi haka yake yi eh shi ne za a ƙara ma guda eh za a ƙara guda ba la ilaha illallah ba kenan sai zama cikon ɗari ashirin da biyar biyar ba babu na ashirin da biyar eh ya kawo goma eh sai kawai na Allahu akbar a ƙara guda eh Allah a ƙara guda ba kuma la ilaha illallah ita ma tana nan kenan dai ba ita wuce cikon ta ɗarin amma ita ita take biyo bayan su ko da ya zama to Allahu akbar ita ta cike ya zama ɗari kenan ya zama ɗari da ɗaya in aka gama Allah ila illa Allah wa da wala sharika lahu a shi wannan dukan su goma goma za eh shine yace eh shi wannan bai da da ɗaya shine yace wa tuhamiduna asharan eh dubru kullu salatin yace asharan wa tahmiduna asharan wa tukabbiruna asharan ina kowanne goma goma sai ya zama talatin daidai kenan ita la ila illallah kullum dai kawai sai ta biyo bayan su in ɗari da ɗaya ne in ɗari daidai ne in talatin da ɗaya ne la ila illallah ita za ta zama to bai bayan su ina kamar yin misali mutum yana iya gama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar misali ya kai daya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai ke talatin da hudu talatin da uku eh, ya yi sosai Eh, wannan ka- ya yi sauki ma ko amma kuma to eh, duka dai yana wani kuma zai iya zai iya wani mi ake cewa zai iya shige ma eh yin guda gudan zai yi amma akwai kuma wani babban kuskure da mutane suke sai mutum ya rage gaugawan da ha bai bai kara yawa eh kawai dai farkon kalma ake ji ba a jin karshen to wannan gaugawa ne wanda gaskiya amfanin shi bai da yawa yana mutum ya nutsu ya yi kamar da muka ce yana daga cikin sharaɗai ma na karba da mutum ya zama to a nutsu yake amma kana tahiya kana yi ko kuma a ce misali wani abun ka gaugawan da kake to sai kai mai goma nan in mutum yana gaugawa kaga kenan sai ya samu nutsuwa sannan mala kamar mutum ya bai sani ba in ya mutu bai masa da a shi wani hu- in ya wuce kenan ya wuce gona da iri sai dai masali in dai ita wannan sunnar ce ta bayan sallah to kawai talatin yanda annabi ya karantar haka shi sama yana kaga mala ya jero su akwai goma in goma za ka yi goma kaɗai za ka yi yana kakai talatin da subhanan misala ce subhanallahi ka yi talatin da uku wancan kuma ka ce barin koma ta goma a duk wanda ka fara in goma goma za ka yi sai ka yi talatin in masu talatin da uku uku za ka yi sai ka yi su to haka ya kamata kenan wannan shi ke shi ke ba mutum cikakken ladan shi ya zama to kayan da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to so da yawa kuzari na neman ƙarin lada zai sa mutum ya wuce to kuma sai ka bata aikin ka tunda shi annabi ai ya san ya yi mu mana alheri da muke so kanmu shi ya yi mana san alheri a kanmu amma sai ya nuna mana ga yanda za yi in kai kokonto kana iya kara da a sosai kamar kokwanton sallah ne in kana shakkun uku ne ko biyu kenan sai ka koma biyu eh, sai ka ƙara guda don hudda kokwanto to wannan ana so mutum a ce bayan sallah ya yi su kuma gaskiya waɗannan abubuwa ne musamman a yanayinmu na yanzu in musu zama kai ya kamata ma a ce sun kusa ka zamantowa kamar wajibi saboda yanda azkarkin in ba masallacin ba aka zo mafi yawa irin abubuwa dai haka na addini kai tsaye da wuya ka ga a ce mutum tashi musamman ya taimaka makaranta ko kuma zama ya yi musamman don ya yi azkar so da yawa yana amma dai to yanzu gashi an zo masallaci an ƙare sallah yana dan minti biyu ko minti uku ya kamata a ce mutum ya ba kanshi kuma gyaran mutum kan mutum kanshi ne zai gyara mutum ya kokari ya yi su eh, a- a- a cike to bayan haka nan a da ta biyar su ne ma'awuzatai kenan suratul ikhlas eh, surat qul a'udhu bi rabbin nas suratul nas da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq suratul falaq wannan guda uku qul huwallahu ahad allahu samad mutum yayi su yazo yayi qul a'udhu bi rabbin nas yayi qul a'udhu bi rabbil al falaq mala yace ba'da kulli salatin wannan wa ana yi ne bayan kowace sallah kenan duk sallah in ka kare ya kamata a ce kayan wannan ko musamman sallar asuba da sallar magariba tunda su waɗannan suna daga cikin azkar na sahe da marice allah kalla ka yi su kowanne kuma su uku uku ulu wallahu su uku ka yi kula uzu rubin nasu kula uzu rubin falak kowanne su uku uku kenan allah zai kare ka daga wannan daren har ya zuwa asuba ko bayan sallah asuba in kai allah zai kare ka a wannan wunin har sai ka kai magariba wannan kuma lamini ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da mu to kowanne a wannan za a yi su so uku uku wani hadisi ne na uku ba ibn amir radiyallahu ta'ala anhu sai ma la yace wal hadisu bi lafzi amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallah ya ce eh a nan kawai sai mu da karshe Allah sati mu zuwa sai mu da sa
normal no kamar misali azkar da ba wani ka kamar na asuwa da ke yi da asuwa to kamar na mare a wani lokaci a zamanin ko da asuwa kuma na na mare ce mare na maraci idan maraci ta yi misali a cikin magariba ta kusa ko kuma bayan magariba ma sai mutum ya yi shi eh. bayan ƙarin magariba ko kuma kafin magariba masa a yadda daga a ce la'asar ta yi eh, rana ta kusa waɗawa to mutum sai ya yi Eh? na safe bayan sallah asuba har zuwa safiya ma rana ta fito mutum yana kafin dai a ce yini ya ɗan ja insha Allah amma da muka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba da wanda ke na kusurin Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika